أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين آلوا وحرمنا ما قصدنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناس الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمهم الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله سبحانه وتعالى yana gaya mana kayan nan na yahudawa irin zaman da aka yi da su a wannan sura suratul nahli wanda muke kan aya na ɗari da sha takwas a yau muna yau laraba sha uku ga watan ramadana hijiran ma'aiki annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da shida ga watan biyar 2020 miladiyan annabi isa alayhi salam yau karatunmu karatu ne na ranar sha ɗaya to amma kasantuwan canji na doka da aka samu na tsaro daga hukuma sabila da wannan annoba da ake ta fama da shi wanda muke roƙon Allah ya kawo mana ƙarshensa karatunmu ba mu samu mun yi karatu ran sha ɗaya ba ba mu samu jiya ran sha biyu ma mun yi karatu ba sai yau ranar sha uku muka samu wannan karatu ne yau na ranar sha uku na ranar sha ɗaya kasantuwan yanayin canji dama mukan yi karatun mun da daddare ne to yanzu an zo an sa doka daga takwas kowa ya shiga gida ya sa muka dawo da karatun mun wato da hantsi kamar tara zuwa goma na safe kuma a bisa tsarin da aka yi cewa ba masu sauraro sai masu sauraro a gidan rediyo yadda aka saba sauraro albarka rediyo daga karfe biyu zuwa uku amma a masallaci daga mai jan baki sai mai rakodin su kenan sai mai tsaro mai hana mutane shigowa wanda ya kulla masallaci to Allah ubangiji ya yi mana wannan cuta alfarma na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sabila da haka Allah ya ce wa alallazi na hadu haramna ma kasasna alaikum min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah subhanahu wataala ya ce wa alallazi na hadu akan wanda kuma suka yi addinin yahudanci haramna mun haramta musu ma kasasna alaikum min qabl abinda muka baka labari can gaba a cikin wato suratu lan'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alal ladina hadu haramna kulli zi zifrin wa min al-baqari wal ganami haramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaye aw maqtada bi abi wa inna la sadiq Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa mun haramta ma Yahudawa kulla zifirin dukkan wani dabba ma abinci kwambori ne fara tuke nan kamar irin tsuntsaye tun daga kan kaji nau'o'in tsuntsaye duk wannan ya wato tsuntsaye masu nama mai abin sha'awa duk an haramta musu kullum zizifin wa min albaqari da kuma saniya haramna lil shuhuma ma mun haramta musu kitanta illa ma malaz zuhuruma sai abin da bayan su ya dauka aul awa aul hawaye ko uwar hanji au maktan da azin ko kuma ya cuɗanyi da kashi wato irin kitse wanda yake haɗe da kashi ko wanda yake cuɗanye da nama amma tsagwaron kitse na irin saitsayi na kayan ciki wanda yake lulluɓe da tuyi da sauransu duk wannan an haramta musu cin su shine ya hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine mu Yahudawa an haramta musu kitse sai suka tara shi suka ce tunda an hara mana ci ne da suka tara shi suna sayarwa ai sayarwa ba ci bane da shine hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce Allah ya tsine musu sai suka tara sai suka zama suna sayarwa to Allah ya sa mu cikin imani wannan aya tana haɗe ne da ayan da muka wuce da Allah subhanahu wataala yake ce wato mun haramta musu a hurumat alaikum mai tatuwar damu ko inna ko kuma wannan ayan na ce inna ma harama alaikum mai tatu a inna ma harama alaikum mai tatuwar dama wala malakin zi to Allah subhanahu wataala yana faɗan wannan aya din to yace amma su yahudawa ba iya wannan aka musu ba na ma harama alaikum mai tatuwar dama wala malakin zi wa ma hum lil ghayri to su ba iya wannan aka musu ba حرمنا عليه كل ذي ذكر ومن البقر ولا والغنم حرمنا عليه شوما الا ما منزور حول او ما كان ذلك ذلك ذلك زيناهم ببغي وانا لصادقون نعم بجي
ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا inna rabbaka min ba'di ala ghafurahim Allah subhanahu wataala yace summa inna rabbaka lil ladzina amilu suwa sannan ubangijinka game da wa'inda suka aikata mummunan aiki bi jahalati da jahilci cikin rashin sani suwa nan malamai suka ce shirka ne duk wanda suka yi shirka wa Allah cikin rashin sani amma sun matabu min ba'di zalika wa aslahu sannan suka tuba bayan haka suka gyara suka daina yin wannan shirka din to inna rabbaka haqiqa ubangijinka min ba'daha bayanta la gafurur rahim mai gafara ne mai kuma jin kai ne dama shi Allah subhanahu wataala sharadin sa da bawa in kai abu ka tuba in dai kai abu ka tuba shikenan shi Allah subhanahu wataala tuban wanda yake karɓaɓɓen tuba yauwa wanda har cikin zuciya to Allah subhanahu wataala yana karban wannan tuba din to amma akwai tuban da Allah subhanahu wataala baya karba kamar yadda Allah ya ce walaysa tawbatu lillazina ya'maluna su'a bijahalati hatta idza hadara ahaduhum maut qala inni tubtila walallazina yamutuna wa hum kuffar ulaika atanna lahum azaban alim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu tuba ga wanda suka aikata wa lailatu tawbatil ladina amalu wa tuwa bijalati babu tuba ga wanda suka yi aikin munan aiki da jahilci lil ladina amalu wa bijalati hatta idza hadara ahadun maut har sai da mutuwa ta zo musu tukunna suka ce da su tuba hatta idza hadara ahadun maut kala inni tubtilan sai suka ce yanzu kan da mu tuba to Allah ya ce babu tuba ga wani kala inni tubtilan walallabi ne mutu hum kufar Allah ya ce waɗannan waɗannan kan suna mutuwa ne suna kafirai Allah ya kiyaye mu domin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama an yadda mu tuba da duk wani aiki da muke yi na muni an yadda mu tuba ko da mutuwa ta halarto mana wannan malamai suka ce hatta za a dara don mutun nan har sai rai ya zo gargara ne rai ya zo gargara ko shi nan ce in an fara zara rai dan adam har ya zo wuya shine rai ya zo gargara tunda dama an ce wa ya zo da a fara zara ran tun daga yatsa ne haka jikin duk wajen da aka cire ran shi kenan wajen ya zama ba amfani kamar yanzu yadda mai hawan jini jikinsa zai shanye ko aljani ya shafi mutum ya zama ga gaban amma ba ta da amfani to haka rai ana cire rai a gurin to mutum bari iya motsi da gurin ba haka haka haka haka har zuwa wuya har zuwa kuma kai a zara rai to mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam an yadda ko da an fara zara rai in dai mutum na cikin hankalinsa da iya da iya karban tubansa amma kaman ɗayan Isra'ila da suka wuce irin kaman Fir'aun kuma lura ai da ya ga wuya hatta idza garaku garaku kala aman kala menene حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت بالذي قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الله يجي آلان وقد أتيت قبل وكنت من المسلمين ينزل إلى كتوبة ya ce na kaga shi da ya ga tuba shi ne har mukan faɗa maulin mashobra da zala ne ya ce lafazin imani uku ya yi a wurin shi fir'auna yawa lafazin imani uku yayi a wurin amantu billahi amana bihi banu isra'ila wa min muslim ake fata yace nayi imani amantu nayi imani wannan kai kalmar shahada ne ya kuma tabbatar billahi amana bihi banu isra'ila da wanda yayin isra'ila ta yi imani da shi kuma yace wa ana min muslimin kalmar shahada uku yayi amma duk Allah bai karba ba saboda a shari'an yayin isra'ila in sai da mutuwa ta zo mutum ya ga halaka ya tuba Allah baya karban tuba amma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ko da an fara zara rai shi yasa Allah a cin yace wala tatubu allazina amaluna sayyiati hatta idza hadara hadun mautu e ba wancan bi halatin ba kenan wala tatubu allazina amaluna sayyiati hatta idza hadara hadun mautu qala inni tulan wal ladina yamutuna hum kufar wala yakatanna lahum azabun lima Allah ya kiyaye na'am
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين
إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إن إبراهيم حقيقة النبي إبراهيم kana ummatan shi ɗayansa al'umma ne duk da malamai sun ta bayani da yawa sun ce ma'anan ummatan ɗinnan shine mu'allimin nasi ko mu'allimin nasa alkhaira mai sanar da mutane alkhairi mu'allimin nasi khaira mai sanar da mutane alkhairi shine ummatu a wani ruwayan an ce abdullahi bin mas'udin ya taɓa faɗa ma wani sahabi wannan suna ɗin kamar kuma abdullahi Abdurrahman bin Auf ne ba yace masa anta ummatu lillahi hanifa anta ummatu qanitan lillahi hanifa kai dinnan kai dinnan kai ɗayanka al'umma ce mai biyayya wa Allah sai aka ce yaro kika ce masa ya dai Allah ya faɗa wa annabi Ibrahim wannan maganar kuma ka gaya masa wannan maganar sai yace eh ai ma'anan ummatu in an ce ummatu shine mutum da mutum da aka faɗa shamilin li akhlaqil khair shine mai taro dukkan wani ɗabi'a na alkhairi in dai mutum ya zama cikakken mutum wajen bin Allah dukkan wani ɗabi'a na alkhairi ya taro to za a iya ja masa ummatu da aka shi annabi Ibrahim Allah ya ce shi al'umma ne shi ɗayansa al'umma tana ɗaukan jama'a al'umma tana iya ɗaukan mutum ɗaya mai ɗauko alkhairi al'umma kuma tana iya ɗaukan zamani kamar yadda a suratun su bai zo ke ce wadda kar ba da ummatu ba da ummati na na ummati kun bi tawili ba da sulu to anan ba da ummati din nan ba da zamani bayan zamani ba al'umma take nufi na jama'a anan kuma tana nufin cewa jama'a ne kamar kuma a can da Allah ya ce kuntum khairu ummatin to ana nufin jama'a da yawa anan kuma kan inna ibrahima kana ummatan to ya zama mutum ɗaya ne wanda ya taro ɗabi'o'i mai kyau na alkhairi inna ummata inna ibrahima kana ummatan qanitan mai biyayya lillahi da Allah hanifan wanda yake makar makarkaci ga barin dukkan wani addini duk wani addini da Yahuda da faɗa da Allah subhanahu wataala yake musu raddi a suratul Imran Ali Imran ina cewa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min mushrikin yawa Allah subhanahu wataala ya ce annabi Ibrahim a ba kana Ibrahim yahudiya annabi Ibrahim ba yahudi bane domin yahudawa suna cewa annabi Ibrahim nasu Allah ya ce to ba yahudi bane eh makan Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya annabi Ibrahim baba na sare bane domin nasara ma suna ce nasu Allah ya ce walakin kana hanifan muslima shi ya zama makarkaci ne ga barin dukkan wani addinai shi musulmi ne yawa su da haka wa ma kana an ce a lokaci sai mushirkan maka suna munna a ai to ai mushriki ne kenan subhanallah Allah ya ce na kuma kun shiga ciki wa ma kana min mushrikin bai cikin mushrikai duka ba yahudi bane ba ba nasare bane ba ya cikin mushrikai shi musulmi ne shi ne Allah ya ce inna awlan nas bi ibrahima lallazina tabau wa hadan nabiyyu Allah ya ce wanda suka fi cancanta da annabi ibrahim wanda suka fi cancanta da zamo nasa shine wanda suka bi shi suka bi kuma wannan lallazina tabau wa hadan nabiyyu wanda suka bi suka bi wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam لو كانت لله نفا وما كان من المشركين آه ولم يكن من المشركين كو بيزمو كما daga cikin mushrikai ba wallan mushrikai da fulani ce duk wajen da Allah ya ambaci annabi Ibrahim sai kage yayi magana cewa sai Allah ya farrantar da shi gaban shirka sabila da me yasa sabila da can gaba a a suratu lan'am ne ko da Allah yake ce wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna min al mukini yawa wallan ma janna alayhi layli ril kawkaba qala azari wallan ma bala qala lahu bilabi wallan ma ral karam kamara bazikan qala azari to wallan ma bala qala ya kawni ni baru ma ya dini rabbi la kuna min al mushrikin yawa wallan ma ra shamsa bazika kan qala azari bi akbar wallan ma afala qala ya kawni ni bari um مما تشركوا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ko to kage shi ma Allah subhanahu wataala to anan sai wata tana cewa annabi Ibrahim yayi shirka tun dare ya ga malakutus samawati manyan ayoyi da Allah sai ya ce wannan shine ubangiji yayin da ya fice ce a ba san ubangiji bai bacewa aka zo ya ga tauraro yace alamma ra alkamar kala azari yayin eh falamma falaka lailan lam yahdini rabbi la kunana min al-qawmi dal yawa sai ce in Allah bai shirye da ni ba dan gamo wannan ba ubangiji na bane ita ma bai so balan ma rashinka yayin da ya ga rana kuma yace haza akbar wannan ma ta fi girma yawa tabi haka wannan shi ne ubangiji na kuma yayin da ya bace yace kai inni bariu mimma tushriku inni wajjahtu wajhi lil ladzi fadara samawati wal ardi wa ma ana min mushrikin wa hajjahu kaw to shi duk wajen da Allah ya kawo annabi Ibrahim to sai Allah subhanahu wataala ya barrantar da shi ga barin shirka su da maganan da wancan suke faɗa na cewa ai yayi shirka subhanallah Allah ya ce ba shirka ke ba anan ma ga ce wani karatu ne ai ya jawo hankalin mutanen sa in ma da abin da ya kamata ya zama ubangiji to ba wayannan itatuwa da suke bautawa ba da rana ai wata da take da haske ko manyan ayoyin Allah na sama ko rana ko kaza aka ce wani karatu ne dinga jawo hankalin har daga ƙarshe shi da kansa kage ke ci kai ba an san kaza kai ba an san kaza ai wani usluji ne wani teaching method ne a wajen na karin malaman education teaching method wato han wani wato hikima ne na karantarwa ya faɗa a wajen na
wa atainahu fid dunya shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim شاكرا لأنعمه اتبعه وهديه إلى صراط المستقيم gashi kuma annabi Ibrahim shakira mai yawan godiya ne wa Allah anan malamai suka ce in ka dauko tun daga inna Ibrahim din nan zuwa shakiran li anni ittabi'u wa dehu ittabi'u wa dehu ila sirati mustaqim wa tina ku dine shakiran li anni na to in ka hada da har ayin da take gaba matsayin goma Allah ya bashi shakiran mai yawan godiya ne shi annabi ibrahim mai godiya ne da an ubihi ga ni'imomin sa ga ni'imomin da Allah ya masa shi mai yawan godiya ne annabi ibrahim shi annabi ibrahim ya ci abubuwa da yawa yasa Allah ya ce wai zubtale ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahu Allah ya yi Allah ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi shine malamai ta ce wasu hukunce hukunce ne guda goma aka bashi na aikin haji sai Allah ya ce sai ya ci wayannan jarabawa ne وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما Allah ya ce mu da mu sanya ka ka zama jagora a cikin al'umma shi yasa da annabawa kamar yadda gaba da mu karanta har annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba annabi Ibrahim amma ba dan annabi Ibrahim din fa yayi darajar annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam a shi annabi Ibrahim ce shine wato shi Allah ya masa baiwa Allah ya matsi da yake halilillahi ne Allah ya matsi wani baiwa dukkan wasu masu annabawa ai masu addinai suna ce shi nasu kowa na ce nasa kamar yadda ɗazu muka faɗa yahudu da tsara mushrikai ma su da basu ce ma ba su gama tashi kiyama ba suna ce shi da su shi da su to Allah ya matsi wani baiwa haka ne aka shakin lafi dukka bewu Allah ya zaɓe ya zaɓe shi wahade kuma ya shirye da shi ila siratul mustaqim ya zuwa hanya wanda yake madaidaici وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآتيناه من باشكما wato mun bashi duniya a duniyar nan ma mun bashi hasana mun bashi kyakkyawa an ce kyakkyawan nan shine wasu malamai sun ce shine kowa yake danganta kansa da shi eh an bashi sana'ul hasan kirari mai kyau ba wani mai zage da shi annabi Ibrahim ba wani mai wani addini wanda yake zage kowa na ce nasa su biya da baiwa da Allah subhanahu wataala ya masa shine wa atina fi dunya sana wa innahu fil akhirati shi kuma fa alayra fa lamina salihin yana daga cikin salihan bayi dama wannan salihin salihin annabawa da yawa Allah ya ta faɗan cewa suna daga cikin salai suna daga cikin salai su da kololuwan daraja a sala shi ne dama ka zama annabi abin da yake gabanta kuma ka zama mursal abin da ke gabanta kuma ka zama daga cikin ul ajni min rusul to abin da ke gabanta kuma ka zama imamul mursali na din shugaban mursalai din wannan kuma mukamin shugaba ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alakin rasulullahi wa khatiman nabiyina kuma yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalina annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to anan malamai suka ce abubuwa goma Allah ya ba annabi Ibrahim tun in ka dauko cewa inna Ibrahim kana ummatan kace daya kanikan biyu lillahi hanifa uku hanifa din kenan lillahi hanifa walam yakun minal mushriki hudu kenan shakiran li an um yawa ittabi'u shida kenan ko wadehu ila siratil mustaqim yawa ittishaki la ittabi'u wadehu ila tan wa atayna fid dunya hasana shine takwas kenan kai ko tara ko wa innahu fil akhirati lamina salihin goma ke matsayi goma Allah ya bashi annabi Ibrahim ittabi wa di wala salim sai wa atina fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin as-salim na'am thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikeen na'am thumma awhayna ilayka an ittaba millata ibrahim hanifa ko wa ma kana minal mushriki sannan Allah subhanahu wataala yace sun ma wa ina ilaika sannan muka maka wahayi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka ce anittaba millata ibrahim kabi wato anittabi kabi millata ibrahim hanifan ka ba addinin annabi ibrahim wa ma kana minal mushrikin bai zamo daga cikin masu shirka wa Allah ba Allah ne na tabarrantar da shi shi ba mushriki bane bai taba shirka ba annabi ibrahim alaihi salam to anan malamai suka ce yana daga cikin abinda ake cewa jawazu ittiba'il afdal alal mafdul halaccin bin wanda yake mafifici akan wanda aka shugabantar da shi ko aka fifita shi inda Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba annabi Ibrahim a can kuma Allah subhanahu wataala da ya kawo a suratu dillan lan abi ne Allah ya jero annabawa din sai Allah subhanahu wataala yake ce أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكثير أولئك الذين هدى الله فبهديه مبتدي Allah ya ce waɗannan su ne Allah ya shirya da su fa bi hudahu da shiriyar su ittaki kai koyi da shiriyar su ya rasulullahi fa bi hudahu ittaki kai koyi da shiriyar su to anan aka ce duk Allah na gwada cewa annabawa abin da suka zo suka zo da shi gaskiya ne abin da suka zo da shi iri ɗaya ne kafirce ma ɗaya kafirce ma duka ne Allah ya ce annabi koyi da abin da annabawa suka zo da shi a nan malamai suka ce sanda Allah ya gaba jero annabawa sai aka ce duk kowa da irin baiwan da Allah ya ba shi sai aka ce duk abin da Allah ya ba su ne kai koyi da shi su biya da kai kai ne a gaba da su ba abin wani abu da aka ce wani annabi ya yi na kusanci da Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce yi wannan abin sama da shi ba ba wai ana nufin dan an ce bi su bai kai shi bane a su kowa da irin kususiyar da Allah ya masa kowa shi kuma ya aka tara duka aka ce to wa'annan duka abin da aka ba su nan an ba ka kai koyi da shi duka kai har kama ƙara kaga shi shine gaba da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya rata anan kuma duk wannan aya tana gwada mana cewa da Allah ya ce anittabi millata ibrahim hanifa tabi addinin annabi ibrahim to addinin Allah ya ce na annabi ibrahim to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya bi annabi ibrahim yanzu ya zama annabi Ibrahim yake bauta kenan an fahimci magana ashe ba annabi Ibrahim yake bauta ba kuma idan aka zo sa mutum a kabari an sani hadisi ne sai akan ce bismillahi wa ala millati rasulillahi ko da sunan Allah a bisa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu addinin musulunci idan mutum duk bautan da yayi wannan Muhammad kenan yayi ina fatan ana gane karatun addini na waye inna dina inda Allah Islam addini na Allah addinin musulunci addini a gurin Allah shine musulunci kuma addinin na Allah ne ko yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ji yana cewa a wato da ni da ku duka mu zo mu bauta wa Allah bali abudu rabba hadal baiti su bauta ma ubangijin wannan ɗaki shine ɗakin makka to ashe idan har irin wannan akwai su da yawa irin wannan Allah ya ɗauki abu nasa ya jingina ma wani ko ya ɗauki wani abu ya jingina ma kansa kamar yadda yanzu misali Allah yake cewa faƙala lahum rasulullahi na ƙatallahi Allah manzan Allah annabi salim ya ce musu wannan taguwa taguwan Allah ne Allah na wara kumi ne me Allah ne da rakumi dalila da ka akwai abubuwan da Allah yakan dauka idafan sai ce nasa ne akwai abin da kuma nasa ne yakan raba shi mu bawa amma bai cire kuma da Allah bane wannan ko sabila da ka in haka ne irin wannan misali Allah ya ce inna larada lillahi yurisu yurisu man yasha min ibadi ko ni ba dai salim Allah kasa na Allah yana gadar da ita ne mu bayinsa mutanen kirki ko kuma mun dauki da can da Allah yake inna na narsularka wa man alaya yawa mu wuce gada kasa da abin da ke kanta yanzu kawai sai kaga tunda an ce kuma Allah ya ce lillahi mulki samawati wal ardi na Allah ne mallakan sama da ƙasa yanzu kawai kaga abin mutum ka kama ci ce Allah ya ce lillahi mulki samawati wal ardi na Allah ne mallak abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne sai a farka to Allah yakan ɗauki abu na sai mallaka mu in ka ɗauki dukiyar wani tun da Allah ya bashi ka ci da hukunta ka kuma Allah yakan ɗauki wani abu ya ce na sani komai na Allah ne mun sani ka to anan abin da muke so ƴan uwa su gane shine irin ƴan uwa dan an ce wannan ɗariƙa ta shehu Ahmadu Rufa'i ne ko ɗariƙan ta shehu Abul Hassan Ashazali ne ko kuma wannan ɗariƙa ta sida bilkadir ne ko kuma wannan ɗariƙa ta abul abbas ne shi amadu tijani radiyallahu anhu sai wani ce to ai masu ake bauta sai ka ga daga kan mutum ya ce maka ana bautan shehu ne a kai ka zo kana bautan shehu ne ka sake wannan ka sake wannan shehun ba shi Allah ya aiko ma ba to kuma gashi mun ji nace yana ce annabi mun maka wahayi ka bi addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim kenan yanzu an duk ba Allah ne zai addini ba ke in irin wannan bagwariyan fahimta din ne to abinda koyaushe ake lura akan ɗauki aikin Allah danganta ma wani bawan Allah mashhuri wanda shi ne ya zamo mai sanar da mutane alkhairi a wannan janibin kamar yadda yanzu misali akan ɗauki sayyid bukhari a ce wannan littafin ai sayyid bukhari ne bukhari ya ce kaza muslim ya ce kaza amma an ka je ciki ba ba za ka ga maganar bukhari din ba Allahumma da ka wuce muqaddima abinda ake ciki da da da ka dauki littafin kai kana so ka gane ce Buhari ya ce Buhari sai daga ba ɗaya yana ce maka annabi ya ce a ce wannan maganganu da aka raba wa Bukhari dan shi yayi tasnifin littafin shi ya tara da yasa ake ce sayyid Bukhari sayyid Muslim sayyid sunan Tirmidhi sunan Abu Abi Dawuda da shauransu dai to yana da kyau mutane su dinga fahimtar magana kar mutum ya zomo da gangan ya dinga juya magana don su masu faɗa haka su malaman su sun san cewa ƙarya suke yawa ba haka Allah ba haka ake nufi ba aikin da ake yake ciki shi ake lura in kuma an zo irin wannan sai a duba irin masallatai kamar yadda kowace muke faɗa zaka ji an ce wannan masalla an ɗauko wannan tafsiri daga masjidu Abi Huraira daga masallacin Abu Huraira yanzu sallan duk da ake a wannan masallacin Abu Huraira ake kenan ko masjid Usman bin Affan haka ake fada yanzu masallacin nasu ne mu kuma mun Allah ya ce wannan masajid lillahi masallaci dukan Allah ne yawa masallatai da guraren sujada dukan Allah ne subhanahu wataala sabiya da haka mutane su dinga sa adalci a cikin lamari in an ce wannan dariƙa ta Shehu Tijani makarantansa ne makaranta ne na Shehu Tijani wanda in ka bude ya ka sadu daga Allah ba ga jami'a muna da shi ba na ce jami'a wato Ahmadu Bello ko abu zariya ko amadu bello university ko kuma abu ce bayero university ko kuma atbu ko shine abubakar yawa abubakar tafafalar university to duk yanzu wannan kaje nan kaje nan atbu dama abin da ta koya maka kawai tarihin sa abubakar tafafalar ne kawai da tarihin sa ya rayu kaza yayi kaza yana da yaya kaza ko mashi yake karatun a wurin makanka kake karatu kuma wannan karatu ita za ta kai ka ko ina a duniya in Allah sa da ka zama waka to haka mazhaba haka ɗariku suke ɗariku ne na bayin Allah jami'o'i ne wannan wurin wanda suke kyankyasa mutane su zamo manyan waliyai kamar yadda wannan jami'o'i suka yaye mutane su zamo profesoci har su zo ana cewa emeritus ne emeritus ne emeritus emeritus ko su ne wai su sun wuce a professors din ma su a shegunan bokon ma su mutaidai ne mu ilkai kawai abinda suka faɗa hujja ne kawai su yawa to duk ba makarantar ne ta kai su wannan matsayin ba to hakan karke ɗari kan shehu tijara da lalu ko sida abdulkadir abinda suka koya maka karatu ne karantarwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su koya maka turanta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce abi addinin annabi Ibrahim to annabi Ibrahim addini ba nasa bane na Allah ne amma Allah ya yadda da shi sai ya ci addinin ma nasa ne to Allah ya sa mu cika da imani to da wannan shi aiki na dariƙa ko na maza ba aiki ne na malamai aikin da aka ce ko na malamai to ba na jahili bane ba kuma na son zuciya bane sai da haka duk in kana so ka gane al'amari yayi gaskiya take to ka zama mai yawan addu'a Allah ka gwada mun gaskiya gaskiya ne ka bani ikon binta Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tibaahu wa arina al-batila batilan warzuqna tinabahu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ne kuma azurta mu binta ka gwada mana ƙarya ƙarya ne ka azurta mu to Allah zai jefa maka basira wajen da zaka dinga tamyizi su kansu masu cewa ana bautan shehu ne din idan ka karkare kuma suka raba ka da zo kuma su haɗa ka kai ma da wani mutumi ne wanda ba annabi bane gaba ɗaya qur'ani babu sunansa ko hadisi i zan ce maka ba ai ko shehu tijani ba radiyallahu ta'ala anhu ko shehu ibrahim ko sida abdul qadir ko abul hasan ashazali to haka kuma su ma wanda za je su haɗa ka da shi din babu sunansa a cikin qur'ani babu kuma a hadisi shi kuma ina aka samu hadisi ya zama jagora to Allah ya samu cika da imani sabiya da haka Allah ya ce ashe da iya bin wani mutum kuma haka ne ga nafsi ma karara suratul luqman Allah yana ce wattabi sabila man naba ilai ka bi hanyar anan ma kaga Allah ya fito ta karara ka bi hanyar wanda annabi luqman hakim yana ga ma dansa kuma Allah na hakaito mana kuma haka ka bi hanyar wanda ya komo zuwa gare ni ittabi sabila man na bailai sun mai lai marjuku bima kuntum ta'malun ko arama su da haka Allah yake ka bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare ashe duk wanda kaga ya koma na Allah ya bi Allah za ka iya bin sa kuma dama Allah ma wato wasuɗa fa ruko da wasuɗa ko sila ko tsani wanda zai kai ka zuwa ga Allah fa dole ne a rayuwa ba kai kai bauta kai da kai ba a to yanzu misali ga Qur'ani muna karantawa annabi ne Allah ya turo shi da shi mun yi zamani da annabi ne ba mu zamani da shi ba mun ga almajiransa sabai a tabi'ai ba mun gan su a tabi'u tabi'i na ba mun gan su a zamani zamani ashe dole mu rike wata malamai ne suke mana wannan qur'ani tun kana yaro ana aiwonka babanka maka wani malami yana ce ana aiwonka babanka dai hada ka da malami to malam na samu karuwa a zuwa mun hudu ba bai zo dauke ka malami ya zo ya maka kiran sallah a kunnen ka na dama ya maka ikama kunnen ka na hagu ya gaya maka ubangijinka ba ba mamanka da ta yi kai ta ne ubangijinka ba tun baka san komai ba zai gaya maka ubangijinka Allah ne shi yayi mamanka da babanka tun baka san komai ba kamar da ranar muka karanta Allah subhanahu wataala yana cewa a menene ayi a dana sama wala sara wala ida Allah shi ne ya sanya muku ji da ji tun mutum bai san komai ba ayan a cikin suratul nahl wanda mun karanta ta da Allah subhanahu wa ta'ala na'am na yawa yawa wallahu akhrajakum qare wallahu akhrajakum min budutu min buduni ummatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'alakum sama wal sara wa qira to tun la ta'lamuna shay'an baka san komai din nan ba Allah ya sanya ji da gari din nan to malami zai zo ya maka kaga shi malami shine wasu kanka na farko ko iyaye har ka zo kana ganin sallah suna ce maka ubangiji ne kaza ubangiji har ba har ka girma kai wayo a gaya maka wannan qur'ani fa maganan Allah ne shine ya turo annabi Muhammad kuma ka yadda ka wasu da baka yi zamani da annabi ba sallallahu alaihi wasallam yasa ake ce shirya na Allah yara ka wasu da malami akai baban kai kai ka makaranta na karanta ma qur'ani malami a gwada maka ana karatun qur'ani ba a magana tun ba ka da wayo kana tsoro kana ji a makaranta an ce in karatu Allah zai tsine baka san Allah nan ba amma ana ji maka Allah shi sama da kasa an ga kalli girman saman nan kaf yanzu Allah ne ya saman nan shi ya kasan nan shi ya baba na duk tsoron baba na da nake ji din nan akwai wanda ya bi shi tun kafin kai wayo ya ka fara sanin girman Allah nan ba har ka yi hankali ka san Allah ka ya wuce kwakwalwanka ma ta ɗauke shi ashe sanin Allah sai da wasuɗa tun anan ake dora maka ɗarika tun daga ɗarikan babanka har ɗarikan malamin ka ya koya maka karatun Qur'ani ya ce maka na Allah ne kuma ka yadda an turo annabi Muhammadu babban shi ba kuma ka yadda har zuwa kuma ka zo a haɗa ka da bayin Allah dole ne ba sai kai bautan Allah saka direct da kai sai Allah ba sai dai ka nemo zumbi dole ka rike abu daga malamai su wakilan annabawa din kenan to shi ma duk wata ɗarika ne wanda take a fili ga mai hankali ya lura to Allah ya sa mu cikin imani sun ma yuhaina ilayka an taba an tabi millati ibrahim hanifa wama kana min al-mushrikin na'am
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما جئل السبت إنما جئل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما جئل السبت إياك وتؤنسن يا أصبر شين السبت يوم السبت إياك أنسن يرانا أصبر دي شيوا kada a yi su in kifi a ciki da ƙur'ani yake gaya mana wa yau masabtihim shura'an wa yau malayin bitin da kuma lataki ka zalika na buluhun bima kanu ya su Allah yake ranar asabar su can wancan yahudawa da aka hana su ranar asabar to sai su zo su ce to tunda an hana mu su ranar asabar sai su zo da tarakunan su yi dana ya ce ai ba su kai ba ya su dana ran laji da sassafe su ta cire kifayen da kirkwai kama kaga kaman da ce sun yi wayo kenan ko Allah ka san shi bai wuri kamar da dazu muka faɗa an hana cin cide sai suka tara suna cewa ga shai ba ci muke ba eh to shi ma haka wannan suka dinge to Allah ya ce wannan sabtu din an sanya ci ne an sanya girmama wannan ranar kasu su a ciki alal ladina kalafufi ga wanda suka yi sabani ne ciki amma ba wai yana cikin addini hukunci na addinin annabi Ibrahim bane su an ce yahudawa an ba su ranar asabar Allah subhanahu ta'ala a ruwayoyin guda biyu da kuma an ce annabi musa ya ce ba ya mai hu to Allah ya ce ku zaɓi rana ɗaya ku kaɗe ta na ibada ne ko ku dinga girmama wannan rana to an musu ishara da ɗauki juma'a sai suka ki daga cewa su asabar suke so a wani ruwayan an ce ba ba su juma ba ko an ce zaɓi rana ɗaya sai suka ce su sun dauki asabar su kuma yahudu a nasara annabi isa ya ce musu allah ce ku kaɗai ta rana ɗaya ku dinga bautan allah su kuma ya suka ɗauki ya suka ɗauki lahadi su yahudu suka ce sun ɗauki ranar da allah ya fara halitta shine ran asabar da allah yake ce ya halicci kula inda kulla takuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayni وتجعلون له أندادا ذلك رب العالم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سؤال إن كان فانا يجوك أربعة أيام يا لتسمى قدر فانا يجوك يا لتسمى قدرها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يقدر كما يا البركة أشكنتها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها Allah yawa ya sanya duwar roƙi a cikin ƙasa in ya mata tira ku jalif ya rawa sai min fauƙiya samanta da cikinta wa baraka fiya ya mata kuma albarka musamman ƙasa din wa qaddara fiya aqwata ya qaddara kuma irin nau'o'in abinci da ake ci a ciki fiyar ba ta ayyani cikin kwana hudu wanka da kwana hudu da biyu shida kenan to su nasare suka ce to za su ɗauki ran da Allah ya gama halitta a cikin wurin lahi gida suka ce subhanallah wani magana suka ce wai ranar hutun Allah eh shine Allah a can cikin suratul qaf yake cewa wa ma masana min lugu mu ba wani gajiya da yake shafan mu subhanallah Allah ai subhanallah ai Allah gajiya ma ba ta yi dari a dangantawa Allah ba in dai akwai na'ura da zai tuntuko hours na shekara guda ana aiki ko shekaru ba mutuwa ba gajiya bai ma san ana yi ba to me kake zato da rabbul izzat kuma Allah subhanahu wataala shi ne Allah yake miki rabbi a can wannan ayi yake cewa ma masana min lugubu muka halicci sama da kasa fi sittati ayyamin wa ma masana min lugubin ba wani gajiya mu da yake shafan mu subhanallahi Allah bai dari a danganta masa gajiya ba to su ne suka dauki ranan lahadi suka ce to shine mu kuma mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya zo imam bukhari da muslim duka sun rawaita ta kan abu huraira annabi na cewa na nan akhiruna as-sadiquna yawmal qiyamah mu ne na karshe mu ne kuma na farko ranar kiyama yace bai da annan utul kitaba min qablina tare da cewa wanda aka suka wuce kafin mu an ba su littafi wa utina min ba'di mu ma an ba mu bayan sun ma haza yawmuhum alladhi turda alaihim sannan wannan shine ranan da aka farlanta musu fakkalafu fihi sai suka yi sabani a cikin su wani ruwa an gwada musu ɗauki juma su yahuda suka kika ɗauki asabar su gara su ɗauki wanda Allah ya fara halitta ciki nasara ka gwada musu ɗauki juma suka ce su gara su ɗauki wanda Allah ya gama halitta a ciki ya huta subhanallah to mu kuma ya ka shiryar da mu fa hadanallahu annabi ya ce mu ya Allah ya shirya da mu fa nasu lana fi tabu ya ce mutane suka zama masu bi ne gare eh sai suka zama duka damu ne na ƙarshe amma mu ranar bautan mu ne yake gaba da nasu al-yahudu gada yahudawa gobe wa nasara ba da gadi nasara kuma bayan gobe in muka yi juma'a muka yi ibada sai suka zama mu sai biyo baya sai su kuma yahudu su biyo baya ran lahadi a asaba nasara su biyo ran lahadi to mu Allah ya zaɓe mu ya ba mu kuma ranar juma'a duka ta fi girma kamar yadda hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa ranar lahadi a ranar juma'a khair yawmi talaat alayhi shams fiyayyen da rana fiyayyen wuni wanda rana ta fito a ciki shine ranar juma'a a ciki haka halicci annabi adam a ciki haka sauko shi zuwa ga duniya a ciki ya ya auri hawwa'u a ciki kuma ya mutu kuma a ranar juma'a kiyama da ta tashi kuma ranar kiyama ranar juma'an nan akwai wani sa'a a wannan ranar ki juma'a din wanda asabar da lahadi ba su da shi da litinin da talata da laraba duka ba su da shi har alhamis ma juma'a ne ko yake da wannan sa'a bawa bai dace a cikin wannan ranan ba a wannan lokacin yana sallah ko na ibada face sai Allah ya amsa masa duk abin da yake ya roƙa shine malamai suka ta safani a ciki suka ce an ce ranar juma'a yayin kiran sallah ne na farko aka ce yayin da rana ta yi zawali ne aka ce yayin da liman ya zauna a mumbari ne a wannan sa'a kana addu'a Allah zai karba wasu kuma suka ce a yayin da liman yake huduba ne huduba ɗaya ya zauna tsakanin wannan shauran hudubobi ɗin wasu kuma suka ce a shine farkon wato wuni na ranar juma wasu kuma suka ce a daga farin huduba har zuwa ƙarshe ne duk abin da ka roƙa Allah ne karɓa amma jumhurin malamai sun tafi sun ce a wannan sa'an shine sa'an ƙarshe na ranar juma'a awa guda na ranar juma'a na ƙarshe wanda daga lokacin ya rana ta faɗi shine wannan sa'a yake zuwa shine waliyai suka dora almajiran su yin zikiri shine mu kaga maulan bishir tijara zalam ya tarbiyyatar da mu akan yin zikiri a daidai wannan lokaci din yawa in dai bawa ya dace da wannan lokaci din to Allah ya gafarta masa an tambayi Abdullahi bin Salam game da wannan sa'a din sai ce shine sa'a na ƙarshe na ranar juma'a awa na ƙarshe na ranar juma'a wanda daga ita faduwar rana shine wannan sa'a din kaga mu mun gode mun gode Allah da Allah ya hada mu da wannan bayan Allah duran juma'a in dai mai riko da rika ta gaskiya ne ne shi uki jan to daga same shi yana zikiri da shauran ɗariƙun sufai a wannan sa'a daga same shi yana nan yana tarki kamar yadda kuma suratul juma'a ce Allah ya faɗa cewa fa idza quliyatus salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katiran ku je ku ta zikirin Allah da yawa anan ya karanta waye masu wannan sunna sai kaga masu wannan sunna a fili su waye masu wannan wanda ranar juma'a an ce bayan an idar da sallah bayan an idar da sallah fa idza quliyatus salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi ba an yi da sallah ku je ku yada akan kasa ku je ku nemi falalan Allah shine in an yi sallah aka ce ku koma kasuwa ku je ku ci gaba da kasuwan ku aka yi juma an aka zo la'akar ku ku yi la'akar ku je ku kowa ku ci gaba da kasuwan ku wabta ku min falillahi wazkurullah ku ba kun nemi falalan Allah ku kama bici shine to ku taso kuma ku zo da'ira don ba mu almajirai shehu tijani ba dan Allah masu ahlus sunna ruwan sunna ce na raye wannan sunna da Allah ya ce wabda gumin falin lai ba kun neman falalan Allah din nan shine kasuwanci to ku zo kuma waskurullah kasiran ku je ku ta zikirin Allah da yawa dan Allah wannan sunna su ya ce raya kai ta ya mu ba mu san ta ya ce raya wannan sunna na cikin wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da kuma an ce sa'an karshe na ranar juma'a kuma hadisi ne ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace bawa baya dacewa da ita la yuwaffa abdul muslimin yusalli kulla bawa bai dace da yana sallah yana roƙon Allah yana bautan Allah to shawbra islami ce wannan sa'an gashi kuma wannan sa'an aqida din ba a sallah a lokacin in dai ba mutumin da ya makara ba to shawbra islami ce ah to ashe bawa in ya alola ya je ya zauna a masallaci yana jiran sallah bai zauna cikin sallah ba yana cikin sallah yace to ne wannan sa'a mu gashi mun je mun zauna zikiri ma muke ta yi a wajen a lokacin ko muna jiran magariba ta yi a kira sallah ni sallah ga zikiri ga sallah ga kuma qur'ani ya ce a je a turki a wannan lokaci ranar juma'a bayan an idar da sallah ishara Allah yi ka sani dan Allah bai faɗi wani abu mai tsada mai tsada to ba fili Allah yake faɗan sa sai aikin malamai su da tsunduma cikin zurfin ilimi da Allah ya musu to wani malami yana ce duk wanda ya nutsu a kogi bai ɗibo komai bai ce to ba nutsoye ba kanan duk wanda ya shiga kogi ya nitse ko kasa ko ya kamata ya nitse in kuwa kaga bai kamo komai ba to bai nitse bane bai je kasa ba bai je yadda ake so ba to su malamai suka nitse a cikin ilimi to sai sun dauko zinari ka san ko lu'uli ba a saman ruwa yake samun sa ba a can kasa ne to haka abu ne tsada malamai ne suke fidda shi a cikin nassosin qur'ani ne da hadisi ne wani hadisi annabi na cewa Allah baya babu wahayi bayana amma Allah yana ba da faham fahimtar nasi ka gano wani abu wanda wani bai gane to fahimtar nasi ko na dangantaka da kusancinka da Allah ne subhanahu wataala na mu je mana
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك ليهقم فإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Udu ila sabili rabbika, ka yi kira, ya Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallam, Udu ila sabili rabbika, ka yi kira zuwa ga hanyar Ubangijinka, bil hikimati, ka yi kira da hikima, wal mawizatil hasana, ka yi kira da wa'azi wanda yake mai kyau, wajadilun billati yasa, ka yi jayayya da kuma ahalin kitabi. da abun da ya zamo mafi kyau wato ma'ana suka maka wautanci kai kai ka musu inna rabbaka walam bima dalla sabil ubangijin ka shine wanda ya san shine masanin wanda ya bata gabarin tafarki huwa alam bil mutadin shine kuma masani da shiryayyu wanda yake shiryayyu a anan anan gaba ɗaya malamai suka ce hanya uslubu da'awa abinda ake kira uslubu da'awa wato tsari na kiran mutum zuwa ga Allah daga ce wannan aya ta gama taruwa Allah ya ce annabi kira zuwa ga tafarkin ubangijinsa ila tijil rabbika bil hikmati kai kiran nan da hikima hikiman nan malamai sun tafassara dewa sun ta ce al hikimatu anan ana nufin abinda Allah ya hukunta wa mutane wanda yake ingantacce abinda Allah ya faɗa mutane su aikata to ka kiraye su zuwa kan wannan abu duk da hikima yana ɗaukan abubuwa da yawa kamar yadda zuwa Qur'ani hikima yana iya ɗaukan ilimi yutul hikimata man yasha wa man yutul hikimata faqad utiya khairan kaseera Allah yana bada hikiman sa ga wanda yake wa man yutul hikimata duk wanda kuma Allah ya bashi hikima to an bashi alkhairi mai yawa malamai suka ce ilimi kenan da kuma fasaha da hikima abinda malam bahaushe ɗauka daga larabci ke kiran sa hikima an ce wannan mutumin mai hikima ne ma'ana mai dabara mai fasaha mai wato mai experience eh to ka kira zuwa ga ubangiji zuwa ga hikima duk wannan ya ɗauka shi ne mutum hikimata yana ɗaukan wannan hikima kuma yana iya ɗaukan hadisi ذكر من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة Allah annabi ya baiwa mu Allah ya baiwa mu ne yayin da ya tsara annabi a cikin su yana tsarkake su yana sanar da su alqur'ani yana cin da su kuma wal hikimata yana sanar da su hikima shine aka ce hadisi a nan wurin hikima kuma yana iya daukan annabawa a yana daukan annabci kamar yadda ya zo a wasu ayoyi duk ya a matsayin haka to udu ila tadbir bi hikmati sai aka ce kuma wal mau'izatil hasan da wa'azi wanda yake mai kyau wa'azi wanda yake mai kyau a nan ma yana ɗaya daga cikin duk abin da ya sa yau aka samu rarrabuwan kayuka musamman a janibin wanda suke kiran kansu cewa su ahli sunna shine rashin iya usulubi da'awa kalma ta sunna abu ce mai kyau duk wani musulmi ka ce masa ka zo zuwa da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ai abin da duk ake so yi koyi kenan a kai amma sai ka fara lura mutumin ne yace zai baka riga an jawusawa sai ka lura da na wuyansa shi ne yace zuwa ga sunnan annabi nan sai ka lura yayi aikin sa yake shin sunnan annabi ne ka zo ka samu mutane suna musulmai da qur'ani da hadisi suna aiki gurgurar fahimtar ku ka zo kawai ka dubi limamin anguwan ka ce dan bid'a ne eh talewa ma wurin sai karatun fatiha kawai ya zo ya duba ya ce ai dan bid'a ne menene dalili sunnan annabi kan gudano ne ai sunnan annabi Allah ne kawai sun iya adabi to sunnan nan fa kai koyi da abin da zaka iya ne a ciki yanzu misali ai aure sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ko aure sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to yanzu kana tsammanin dukkan ma'aurata irin yadda annabi yayi zama da iyalansa haka muke yi idan aka ce sai mun yi zama irin yadda annabi ya zauna da iyalansa to gaba ɗaya duniyan ba wanda zai iya aure ai sunnan ana so ka kai koya gurgurdan abin da zaka yi iyaye ku zubi na al'amali ma ta dukuna ku riƙe abin da kuke da iko na aikatawa na aikin alkhairi ya ta annabi ya ce fa inna allaha la yamallu hatta tamallu Allah baya kosawa har ya ku kun kosa sabiya da haka ba hikima ne ba burgewa ne ka zo ka samu limamin unguwa ka ce masa dan gida ko ka zo ka samu mutane suna wani aiki na fahimtar na addini to ka ce musu in bid'a ina mau'in tilakana a cikiya ina wa addini kyau kuma dan bid'a nan da kake nufi kana nufin yan wutan ke yau shige karfi kiran ka yazo sama sunan annabi kake bari ta ba karba ba tunda mun ji qur'ani ya zo yana ga annabi Musa da zai je gurin Fir'auna ana cewa qula lahu qawlan layyinan wa qula lahu qawlan la'allahu yatadhakkara wa yakhsha eh kaje in ka je kai da dan uwanka annabi Haruna ku gaya masa magana mai taushi la'alla ya ji tsoron Allah ya wa'azu ya ji tsoron Allah kuma abinda ainihin muradi kenan abinda ake so kenan kuma wannan da da wa'innan makarimul akhlaqi da biyoyi mai kyau mu'izatul hasana tana da fa'i amma gashi mun dauko karatu kuma lokaci yayi da kuma tambayoyi ma muna da shi duka a jibge amma a takaice kawai muna gayawa masu tambaya ce gobe kuma wannan aya din ma bamu gama fassara ban Allah ya mu gobe ita da mu sake ja insha Allah Allah ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mu kuma muna kira ga wato mutane su rike su kula da doka da aka sa su kiyaye mutunci su kuma hukuma muna kiran su su daina cin zarafin mutane musamman manyan su su gaya musu a daina cin mutuncin mutane wani fa za ka ga ya fito wallahi laluri ne ya sa shi dole ne kuma wanda ya zo ya je asibiti aka kama shi aka ta walakanta shi sabiya da haka mutane su ji tsoron Allah fa an yi mulki kafin ka ko an yi aikin ɗamara kafin ka musamman ma ƙananan muna kira su manya su biya ba san abin da ke gudana ba amma muna kira da Allah da ba a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a daina cin mutuncin mutane su ko mutane su kiyaye doka su kiyaye doka Allah fa zai tambaye mu rayuwar nan ba komai bane duk abin da aka dora ka kai ko kai musulmi ne ko kai ba musulmi bane duk wanda ka walakanta shi ka san fa akwai ranar gobe ba duk wani addini ya san akwai ranar gobe sai dai wanda ba su yarda da ranar kiyama ba amma sun san akwai mutuwa dan wannan aya ne da suke bi to Allah ya sa mu cika da imani Allah ya yi mana wannan damuwa da muke ciki masu taimaka mana Allah ya saka musu da alkhairi laji balawunci Allah ya biya shi Allah ya tsaya mata Allah ya kare shi ya sa ya gama lafiya sauran kwamitin mu duk Allah ya biya su masu taimakon mu duka Allah musalli wa sallama bari ala sayyidina Muhammadin الفاتح ما أغلق والكاتب ما سبقنا سلاك بالحق والعاجي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق اليوم بداية العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين